أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنفتوا رحمكم الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنفتوا لعلكم ترحمون
فنبذناه بالأراء وهو سقيم
to ana cikin wato kisa ta annabi wato ta annabi Yunus wato fana fasnahu wato ubangi yace ba dan ya zauna daga cikin masu tarbihi ba shi kenan da ya zauna a cikin wato wannan kifi wato cikin ya zama masa kabari eh shi kenan ubangi yace su dan yana yin wato tasbihi to la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to ba dan haka ba to da ya zama cikin kifin nan shine wato shi ne kabarinsa ga fallafas nahu ai sai muka jefo shi a alƙai nahu muka jefo shi min baɗin hudu daga cikin wato wannan kifi zil a raya a sarari ai bi wajhil ardi a wato bayan ƙasa ai bi sahili a gefen kogi min yawmihi a wannan ranar da wato kifin ya haɗe shi aw ba da salasatin ko kuma bayan kwana uku aw sab'atin ko kuma bayan kwana bakwai wato aw sab'atu ayyamin ko bayan kwana bakwai aw ishirina ko kuma bayan kwana 20 an 40 ne yawan ko kuma kwana bayan kwana 40 wato duk dai wannan sabani ne wa huwa taqim ai alilin yana ne jinya kalfa rahil mummaadi kai ka ce shi dan tsako ne wato wanda aka fifige masa wato gaji وأنبتنا عليه شجرة من يقطين wa fadna alaihi shajaratan sai muka tsaya wato muka tsiran masa da wato shajaratan itaciya muka tsara wato tsirar da itaciya alaihi gare shi ne ya din takajewa وهي القراء تتي واتو كبيرة تزله لتتي مثل إنوا بسياج عند مكان جما على خلاف الآرز بس ساباني العادة في القراء تشين واتو واتو تشين واتو كبيرة ai kowa ya san to kabewa ita kwanciya take a ƙasa wato kabewa ba ba ba ba ice ne yake tashi ba eh to ubangiji yace to sai muka yi masa amma ya zama mu'jizata ne zama mu'jiza wato lahu gare shi makana tatihi wa alatu wanda ya zamo wato barewa ta zamo tana zuwa wajen sa sabahan da safe wa masa'an da yamma ya shirabu min laban ha yana sha daga nononsa hatta kauye har da ya samu karfi وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون dole mun aika shi wato mun aike shi ba da zalika bayan wannan wato kablihi kamar abin da ya gabace shi ila tsomi wato wato wato ila tsomi zuwa wasu mutane dinilawa anilawa min ardi mosul a kasan mosul to mun aiko shi gurin wayannan mutanen na nilawa wato su sun kasance dubu ɗari ne aure jiduna ko kuma sun ƙaru akan dubu ɗari ko dubu ɗari ko kuma sun fi dubu ɗari eh sun ƙaru da ishirina ko sun ƙaru da dubu ashirin yani ishirina alfa wato dubu ɗari da ishirin ko au talatin ko kuma dubu ɗari da talatin au saba'ina ko kuma dubu ɗari da saba'in wato dai ala ayi halin daga ba su yi ƙasa dai da dubu ɗari ba sannan kuma ba su yi sama da dubu saba'in ba فآمنوا فمتعناهم إلى حين fa amanu sai suka yi imani inda mu'ayyadatul azab yayin ganin azaba al-maw'udi na abin yi musu narko bige da shi fa matanahum sai muka ji da su da ya abqainahum mun wanzar da su matti'ina suna masu jin daɗi bima lahum da abin da yake wajen su wato na jin daɗi ilahi kai zuwa lokacin da azuzulan su za ta kare jiya a cikin sa فاستفتهم لربك البنات ولهم to البنون kuma an dawo kan zancen mutanen maka aka ce ya rasulullahi ka wato ka tambaye su ka tambayi kafiran maka wato da tawbihan dan urustan walahu gare su shin allura bikal malaka yaya mata ne suka kasance ga ubangijin ka bisa mihin a ruwan su cewa annal malaikata cewa malaiku banatullahi yaya ne mata na Allah wato walhumul banun su kuma wato yaya maza ya kasance gare su fa suna sai ki bance su ke bantu bil asna da maji daukaka أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ruwan ko kuma mun halarci wato mala'iku ina san mata su suna nan suna halarce suna gani wato suna ganin halkala halittar tamu wato suna nan a tsaye suna kallo muka halarce su mata to fa yaqulu na zalika shi yasa suke faɗan zalika wannan ألا إنهم من إفكهم ليقولون alaka sani innahum cewa su dai wato limin shihim saboda tsananin ƙaryarsu zai ƙuluna wallahi suna cewa me waladallahu wa innahum sahibu lakazibun saboda tsananin ƙaryarsu wallahi suna cewa waladallahu Allah ya haihu duk ƙaulihim da faɗin su cewa almala'ikatu mala'iku balatullahi ya'ya ne mata na- na Allah wa'annahu san dai cewa su da kazibuna wallahi makareta ne fiye a cikin wannan zance astafa albanati ala albanin Asafa albanati shi Ubangiji ya zaɓi albanati ‘ya'ya mata ne alal bani bisa bisa bisa ‘ya'ya maza ce yasa yake ɓanci da su.
ma lakum kayfa tahkumun Me ke gare ku, me ke gare ku ya kuke irin wannan hukunci. Kuke wato hukunci hazar hukuma irin wannan hukunci alfasid wanda yake wato na ɓarna.
afala Me tadhakkarun yasa ba ku tunani ji ibda mutai fi zali ai subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ba ku tunani cewa ubangiji ya tsarkaka wa ta'ala ya dauka cewa munazzahu abin tsarkakewa ne annal waladi gabaran da
am lakum sultanun mubin ko kuna da wata hujja mabayyani ai hujjatun hujja wa bi hatun mabayyani anna lillahi wa la cewa akwai da ga Allah ba ku da hujja fatu bi kitabikum in kuntum ku sadiqin zo da littafin ku shine at-taura fa'aruni ku nuna min zalika wannan fihi a cikin sa in kuntum sadiqina in dai kun kasance masu gaskiya fi kaulikum cikin fadin ku zalika wannan waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba ولقد علمت الجنة إنهم innahum لمنكرون lamuhdarun wa ja'alu ai su mushri- mushrikai wato sun sa wato bainahu tsakanin shi ubangiji ta'ala wa bainal jinnati tsakanin mala'iku wato an ce musu jinnati wato an ce musu wato jinnatu lijtinanihim anil abtari saboda su turko su gaburan gani ido ido baya ganin su wato ai to su mala'iku su kai su kai kafirai sun canje tsakanin mala'iku da tsakanin su da ubangiji sun sa musu nasaban wato dangantaka duk walihin da faɗin su inna ha cewa ita mala'iku dai balatullahi ya'ya ne mata na Allah to walaqad alimatul jinnatu haqiqa su kuma mala'iku sun san innahum cewa su qa'idi zalika masu faɗan wannan zance lamu hudaruna wallahi ababan hadar wanda halartarwa ne linnar da wuta yu'azzabuna za a yi musu azaba fiha a cikin ta سبحان الله عما يصفون tsarki ya tabbata ga Allah tanzihan lahu tsarki ya tabbata gare shi gaban abin da suke fan suke sufanta shi da shi bi anna lillahi wa lana cewa wato Allah yana da da إلا عباد الله المخلصين sai bayan Allah al-mukhlasina ay al-mu'minina mu'minai istisna'un munqadihum ay fa innahum ay sanda cewa su yunazzihuna Allah suna tsarkake Allah ta'ala amma ya sifu haula gaban abin da wayannan suke sufanta shi da shi فإنكم وما تعبدون lalle ku da duk abin da kuke bautawa min al-asnam na gumaka ما أنتم عليه بفاتنين ko wato ba ku zama wato masu tsayewa a hannun tsaye ba ne alaihi ai alama abudikum wato abin da kuke kansa na abubuwan da kuke bautawa wa alaihi muta'alliqun bi qawlihi li fatimin ku ba ku zama masu tsayewa a hannun tsaye ba إلا من هو صال sai الجحيم dai wanda yake mai shirya cikin wuta ne wato cikin jahima fi ilmin lahi wato a cikin Allah ta'ala qala jibril malaika jibril ya faɗa lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ne وما منا إلا له مقام معلوم ba wani a cikin wato ma antum alaihi bi fatimina to ma antum alaihi dai wato fa- b- ku dai ma din ma nafiya ce ma antum ku dai ba ku zama ba alaihi a alama abudikum bisa abun bauta wakku eh to alaihi din nan muta'allikum bi qawlihi bi fatimina eh bi fatimina ahadan ko wato bi ba'isina ko eh shine ya fasara shi da ba'isina ku dai ba wato wato ku dai ba ku san ba ku zama ba abu wato ma ku ko amma mota uku lifatin ahadam wato masu motso wato masu ba'ishi ne ko masu tono dariƙa wato ta fitina eh ala ahadin bisa daya to akwai wasu rayuka ne to a wannan na na gansu eh ma antum ku dai ba ku zama ba alaihi a bisa ma abudikum abinda kuke bautawar lifatinina masu fitintuno ko kuma masu janyo fitina ga ahadar sifati ne masu fitintar da ahadar mutum daya ba ku zama masu masu batarwa ba masu tsatawa ba da ɗaukar wato ɗaya wani ɗaya alal ma sai su bisa sabo ya to aiki kenan ya yi ku ba za ku zama kun fitinci mutum ɗaya ba kun ɗauke shi ko ku ɓatar da shi ku ɗora shi akan yin sabo ba ku kasance za ku yi haka ba illa man huwa salil jahim mun huce nan to wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum qala jibrilu sai malaika jibril ya faɗa lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma minna ai babu daga cikin mu asirar malaika tarfi malaiku babu ɗaya daga cikin mu illa lahu maqamun sai da yana da matsayi malumin abin sani duk samawata a cikin sammai ya abdullah da yake bautawa Allah fi a cikin sa la ya jawo ba zai tsallake shi ba wa inna lanahnu saffun mu dai wallahi mu ne wato asafu da masu daidaita a gada mana wato wato a gada mana wato kafafu mu fi salata a yayin wato a sallah wa inna lanahnu nusabbihun mu dai wallahi mu ne almusabbihuna ay almunazzihuna Allah ma tsarki Allah amma la yaliqu bihi gaban abin da bai cancanta da shi ba wa in kanu la yaqulun in mu haffafa ce mana sakiliya wato lamarin da sha'anin kanu kafaran maka sun kasance la yaquluna wallahi suna cewa law anna indana dhikran min al-awwalin wallahi da muna da wato zikiran aiki kitabul littafi min al-awwalin daga irin wato littattafan da suka shuɗe ai min al-kutubul mad min kutubul umam al-madiyya daga littattafan al'umma da suka shuɗe lakunna ibadallahi al-mukhlasin da mun kasance bayan Allah mukullaci ne ko mukullaci ne masu wato ikhlasi cikin ibada kana ta'ala sai Allah ya ta'ala yake fakafaru bih fasawfa ya'lamun faka ba mu suka kafirce bihi da shi littafin allazi ja'ahu wanda ya zo musu wa huwa alquran shine alqurani al-ashrafu mafi daukaka min tilka kutub da wancanan da littafai domin alqurani ya fi duk wa'ancan littattafan to sai suka kafirce da shi fa sau bai alamuna sannu za su san akibata kurihim karshen kafircin su ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين wallahi hakika wato kalmar mu ta riga ya jinna sabar taimako li ibadina ga bayan mu al-mursalin manzanni وهي الأغلب أن أنا ورسلي أو هي قوله كوكما يتجي فتن سوئن وإنهم إنهم لهم المنصورون منكم كوكما يتجي واتن آير ولا الأغلب أن أنا ورسلي أو هي كوكما يتجي قوله فتن الله يتجي إنهم su manzannin lahumul mansuruna wallahi su ne ababen taimako akan wato za mu ba su nasara akan kafirai وإن جندنا لهم galibin الغالبون kalle rundunan mu su ne mummune wallahi su ne masu rinjayen alkufara kafirai za su rinjaye su bil hujjati da hujja wa nasarar taimako alaihim a kansu da za su samu nasara a kansu fi duniya a duniya wa illam yantasir ba'dun minhum ko da wato shafin su wato bai yi nasara akan wato kafirai fi duniya a duniya to fa fil akhirati a lahira za su yi nasara فتول عنهم حتى حين ai da kau da kai gaburan kafuran maka hatta yin har hatta har har lokacin da zamu yi maka umarni fi a cikin su biki talihim da ya kasu وأبصرهم فسوف يبصرون wa absirhum wa to kalle su idan nazala bihim al'azab idan azaba su sauka bihim da su fa sawfa yubsiruna sannan za su gani za su kalli akibata kubriyum za su ga akibata kubriyum karshen kafircin su fa kalu sai suka faɗa wa manzala aiki za an dan izgi suke cewa mata nuzulul az- nuzul hadal azabi to shi ne saukan wannan azaba qala ta'ala sai Allah ta'ala ya faɗa yana mai takunar ko lahum gare su yake cewa afa bi azabina أفبعذابنا shi يستعجلون inda azabun mu suke neman gaggauto wata فإذا نزل بساعتهم فساء صباح المنذرين idan wato azabar ta mu ta sauka bi sahatim a farfajiyar su a bibi na'im a farfajiyar su qala al-farra'u malam farra'u yace al-arabu larabawa takfi tana isuwa bi zikr sahati da ambatan sa'a an qawm gaban mutane ma'ana idan nazala bi sahatihim wato idan farfajiya ta sauka a farfajiya idan wato azabar ta sauka a farfajiyar su ma'anarsa idan wato azabar ta sauka a cikin jama'a su a cikin wato al'umma wannan da suke neman gaggatowarta to fasa a sabahul munzirina wato kwanakin asban wato ababen gargadi ya mugunta ya zama mummuna fi iqamatu zahiri maqamal mudmari وتول عنهم حتى حين ka kau da kai ga burinsu har zuwa lokaci wato a zuwa wato lokacin wato za su azaba za ta sauka kuma da kuma lokacin karewar azulzulansu وأبصر فسوف يبصرون wa abtir ka to wa abtir ka kalla ka zauna kai taurare ka ga abinda wato zai sauka gare su safa yin firuna su ma sanu za su gani kurrira ta an maimaita ta wannan jumla ta akidan dan wato karfafa hali ta ajijihin da yi musu narko wa tafiyatan kuma don haƙurƙurtawa lahu gare shi sallallahu alaihi wa sallama subhana rabbika rabbil izzati amma sarki yasifun ya tabbata ga ubangijinka rabbul izzati ubangijin buwaya algalaba su ma'ana rinjaye amma ya tufuna gabar abin da suke sufanta shi shi da annan lahu wa lana cewa wato wai yana da ɗa wa salamun alal mursalin aminci ya tabbata bisa manzanni aluballigi na masu riskar da ake annan layi daga Allah shine aluballigi na tauhida masu isar da tauhidi annan layi ga Allah wacce shari'a da shari'o'i walhamdulillahi rabbil alamin godiya da dukkan yabo sun tabbata lillahi ga Allah rabbul alamin ubangijin talikai ala nabiyyin bisa wato taimakon su halakin kafirin da halaka kafirai Mhm. garari min haza daga wannan shine wato a sanar da mu'minai wato su faɗe shi kasu wato kasu gafara an hukabaransa saboda abin da aka rawaito daga sayin na Ali Allah ya girmama fuskarsa Allah ya ce wanda yake so ya yi awo da awo wanda ma'auni mafi cika daga lada ranar alkiyama to wato ƙarshen zancensa ya kasance in ya tashi daga wato mazauninsa ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ila wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wanda yayi yayi awo da awo da ma'auni mafi cika da ranar alkiyama an karbo da yaji ta izinin kudiri ala ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba marra ɗaya ba ba marra biyu ba yana faɗa a ƙarshen sallarsa ko kuma yayin da ya gama da abin da yake zai juya ya tafi sai ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ya kamata ga mumini wato ya rishi halinsa da abubuwa guda biyu tun gaban ya tashi daga inda ya zauna ɗayan su ya sa wato ya nemo wato ya janyo lada wanda yake babba ba to shi kuma lada babba ba ana janyo shi da wannan aya da aka faɗa na biyu kuma da kafara kan kare laifuffuka shi kuma ana yin samun sai da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni gare shi manzo Allah ya ce wanda ni yana mazauni wato wato rashiyan magana sa ta yawa a wajen yace kafin ya tashi subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka to an gafarta masa duk surutun da yayi ya to gari ana nufin gafartawa daga ƙananan laifuffuka muddin dai abin da aka faɗa bai ta'allaka bai rataye da haƙƙin ɗan adam ba wato a giba yi da shi to me wato yana ya to ya kamata ga mai hankali kai ya rabkana a cikin mazauninsa bal ya ambaci ubangijinsa wato da ɗaya kewarsa wato kuma wato cika mazaunin nasu da abin da yake min babu tahliyati tahliyati ko tahliyati wato wato min babu tahliyati daga wato ya cika mazaunin su daga abin da yake daga babun wato tahliyati wato wato kadaituwa wato zubar da laifuffuka da kuma ado da abubuwan da za su adar da shi da kuma tsarkaka tsarkakewa shine karshen da wasu shine alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله دور سورة بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم صاد wannan ita ce suratul sad za mu shiga suratul sad wacce akwai abubuwa da yawa an magana a cikin ta akwai kisa dai ta magana annabi dawuda alaihi salam wacce wato an fi kisoshi da yawa wato an samu ra'ayyuka na kisoshi da yawa a cikin ta wato ma da ra'ayyuka daban-daban nan kuma kamar yadda muke faɗa ita ma za mu ji akwai ambatan tashin alkiyama a ciki duk dai ya zo a ciki da kuma sauran abubuwa da ubangiji ya faɗa a ciki yasa sai annabi suleiman dan dauda eh, za mu za mu yi ta karo da su sad Fad Allahu alam bi muradihi bi muradihi bi Allah shine masani da abin nufin sa da wannan harafi fad wal qur'ani fi dhikr ubangiji ya rantsa da alqur'ani zizzikir ma abucin bayani ai albayani bayani au sharafa ko kuma daukaka wa jawab hadal wa jawab hadal qasam wa to jawabin wannan rantsuwa mahzubun abin shafewa ne ai mal amru kama qala kufar makata na rantsa da wato ubangiji ya rantsa da qur'ani wato to jawabin wannan rantsuwar ai ai abubuwan da mutanen maka suke faɗa lamarin ba haka yake ba min ta abin al-alihati ne daga yawaita alloli bal alladhina kafaru fi izzatin wa da shiqaq dai wanda suka kafirta daga mutanen maka sun tabbata fi izzatin cikin wato ɗaukaka wato hamiyatin wato yajin hanci wato kaburin da girman kai an imani wato ko kuma a ce yajin zuciya wato suka burin da girman kai an imani ga burin imani wasu kagin da hilafin sabani wa adawatun nabi wa adawatun da kuma kiyayyalin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهين مناص kan ai kasiran da yawa a halakana muka halakar min qablihin gaban su min karin daga tsare su ai al'u ai ummatin al'umma min al'ummi al-madi yake daga al'ummatan da suka shuɗe fanadau sai suka yi kira yayin saukar azaba bihim da su walata ai wato laysa hini lokacin bai zama ba hina firarin wato lokacin wato gudu wata din nan ta walata za a yi nufin za a yi dace wajen jumlar nan halin hadisi min fa'ilin nadau ai istagasu sun nemi wato taimako wal halu halin Allah maharama cewa dai babu wato gurin gudu wala manja babu matsayira ba inda za su gudu su je su tsere eh babu shi wato wa ma tabara wa ma tabara bihim kufar makkah kafiran ba ko ba su izra da shi ba وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساهر كذاب wa'ajibu sun yi mamaki an ja abun munzirin minhum ne gargadi ya zo musu daga cikin su ai rasulun manzo min anfusihim daga kawunan su yunziruhum yana musu gargadi wa yukhawifuhum yana tsoratar da su bin nar da wuta ba da ba su bayan tashin alkiyama wa huwa annabi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qala al-kafirun sai kafirai suka faɗa wa fi huwa zahir mawdu' al-mudmari sai kafirai suka ce ha ba sahirun wannan dai manzo ne sihiri ne kazzabun ne kuma yawan sarefa أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ya sanya alloli masu yawa din nan ya ce musu wato su zamo ilahan ubangiji wai nan guda daya ai su kala yayin da ya faɗa lahun gari su ce kulu ku ce la ilaha illallah ba ba kuma ta tantanta sai Allah ai kai bai su ul khalqa kullahum ilahun wahid ya wato halitta baki ɗayan su ubangiji ba ɗaya zai zai ishe su ai ya kamata a ce wato a riya a wato a faɗar su ya kamata a ce akwai alloli da yawa amma duk halittar nan a ce wai ubangijin su kwaya ɗaya ne inna haza da sai wani uja wannan abu ne mai ban mamaki a ce Allah kwaya ɗaya ne Eh, ka ji ka ji.
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واسروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد wanda ya wakar malau jama'a daga cikin su sun tafi min majalis ijtima'ihim daga wurin wato zaman wato taron su inda abi ɗalibin a wajen abi ɗalib wa sama'ihim da jin su fihi a cikin sa a cikin wannan mazaunin da jin su min annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi ya ce musu qulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah to shikenan sai suka tafi suka ce anan shi ku tafi ai ya qulu ba'dhum li ba'dhin shajin sai yana faɗa ga shaji in shi ku tafi wasbiru ku je ku yi haƙuri ala alihatikum ku dufu ku dukufa akan allolinku ai usbutu ku tabbata ala ibadati ya bisa bauta mata inna hadha almazkura sanda cewa wannan abun ambatan nan huwa tauhid min tauhid ne da kake ta Allah la shay'un yurad shine wallahi abin da ake nufi ne na daga gare mu wancan ka saboda cewa annabi zai na Umar dan Haddam Allah ya daga da shi yayin da ya musulunta شق ذلك على قريش wannan ya yi wa wato ƙurashawa tsanani وكره المؤمنون amma kuma muminai sun farin ciki da shigarsa musulunci قال الوليد بن المغيرة walidu dan mugira sai ya ce للملأ من قريش ya faɗa wa jama'a daga cikin ƙurashu هم الصناديد su ne wato shagabannin ƙurashu وال- والأشراف da manya-manyan su وقالوا خمسة وعشرين رجلا su sun zama wato wannan majalisun na da wato wato su mutum ishirin na biyar ne أكبرهم سنا mafi girman su shekaru الوليد بن المغيرة walidu dan mugira يمشي إلى أبي طالب sai suka ce suka haɗu suka yi shara suka ce ku tafi gun abu ɗalib وقولوا ku ce masa anta shaykhuna kai ne wato ga shugabanmu wa kabiruna kuma kai ne ka fi mu a jin shekaru wa qad alimta ma fa'ala haula yusufaha'i wato kai ka san abin da waɗannan wawayen suka aikata inna ma atainaka kaɗai ne mun zo maka litaqdiya bainana wa bain ibn afika to idan kai hukunci tsakaninmu da tsakanin ɗan ɗan uwanka fa arsala ilayhi abu dalib sai abu ɗalib ya yi kagun manzo Allah falamma atan nabi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo qala lahu sai ya ce da shi ya ibn akhi ya kai ɗan ɗan uwana haula qaumuka wa'annan jama'a ka ne yas'alunaka siwa'a suna neman daidaito da kai fala tamil kullal mayl kakka karkata dukkan karkata an an qaumika an kawo maka gaburan mutanenka ka tafi ka bar su kai ka ware kai kaɗai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma la yas'alunani me suke nema a wajena qalu sai suka ce urkud alihatana eh, na ka to ka ka kyale allolin mu ka daina zagin su da aibata su wa nafuka wa ilahaka mu kuma mu baka kai ma na naka ubangiji qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace atuduni kalimatan wahidatan ku a bani kalma guda daya tamlikuna bihal araba za ku mallaki laraba baki ɗaya da ita wa tadinu lakum bihal ajama wato bai bayi ma su ji biyayya gare ku da wannan kalmar
wallahi lanu'tiyannaka ha wallahi za mu baka wannan kalmar ji abu jahil wa ashrata amsalha da kuma goma ma irinta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah wa nafaru min zalika to shikenan sai suka guje wannan daga wannan
qalu kalu sai suka ce
aj'al al-alihata ilahan aji alal alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab ya sanya alloli duk sun zama Allah daya wannan abun mamaki kenan ya za a ce Allah daya ne kaifa yaqulu halaka ilahun wahid yaya wato ubangiji kwaya ɗaya zai yalwaci halitta kowa ya ce shi zai bautawa ai kowa ya nasa a gidansa ya bauta masa inna hadha la shay'un eh mujab wannan abun mamaki ne mm, da na son mu je ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ba mu taɓa jin wannan ba ba mu taɓa jin wannan ba fil millatil akhirati a cikin addini na ƙarshe shine addinin annabi Isa in haza ai ma haza wannan abin da yake faɗa in ba bai zama ba illa filamu sai dai kazibun sare ba
أو أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب unzila bisa haqiqal hamdu sai ne wata jilin sani yake wa idkhal alaihim bainahuma al-wajhayn wa tarhi shin a a unzila alaihi dhikru a yanzu a saukar da wato wato azzikiru alqur'ani ala muhammadin bin muhammad sallallahu alaihi wasallam min bainana a tsakanin mu walaysa bi akbarina shi ko bai zama shine mafi girman mu ba a shekaru wala a ba mafi kuma mafi daukakan mu ba ai lima lam yunzal alaihi ba a saukar masa ai lam yunzal alaihi ai ba a saukar masa da qur'ani ba qala ta'ala sai ubangiji ya ce balhum ba zai su ne sun tabbata shi shekin cikin kokonto min zikiri daga wato wahayi na shine alqur'ani har su kazzabul da'iya har su kazzabul da'iya yadda suka sare fantar wa dawa da ya zo bihi da shi sun sare fantar da shi bar dai lam yazuqu azaba wato lam yazuqu azaba su dandana azaba ba walau zaquhu da sun dandana azabar da saddaku wato da saddakun nabiya da sun gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma za a ji cikin abin da ya zo da shi wala yanfa umar tasdiqu wato kuma ban gaskiyar ba zai musu amfani ba shine idan a lokacin dandana azabar domin azabar za ta zo musu a ranar alkiyama ne to ranar alkiyama kuma ba magana imani Mhm.
أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب an inda ma za ko kuma tuskokin rahman ubangijin ka tana wajen su ne al-aziz ay al-galib mai rinja al-wahhab mai yawan baya min an-nubuwati daga annabta wa gairi hada wani tafiyar tsulaha wato su ba da ita ga man sha'u wanda kawai suke so su dauka su ba wa ko wato wanda abubuwan da ubangiji yake ba wa taskar tana wajen su ne za su dauka su ba wanda suka so
أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب ko kuma mulkin sammai da ƙasai wato wato yana gare su wa ma bainu ma da abin da yake tsakanin su eh an za mu zalika ai wato ai sun riya zalika wannan to in haka ne to falliyar ta ku su hau fil asbab cikin sababai almuwassilatu mai sadarwa ila samaya zuwa ga sama fa ya tu bi wahayi su zo da wahayi fa ya kusu bihi man sha wani sun zo da wahayin sun su keɓanci wanda suke so su ba wa wahayin eh wa am am din nan fil mawdi ayin abubuwa guda biyu zuba na hamzatul inkari ma'ana ta istifhami inkari ne ai abun ba haka yake ba جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب su dai runduna ce mai wato wulakantacciya hunalika sananka ai fi takdimin cikin wato sarrafantar wasu laka gare ka mahazumin kuma runduna ce wulakantacciya abin wato karyawa min al-ahzabi daga wato jama'u da tattarkin su wato sifa ce ta jindo ai runduna ai kal ajnadi min jinsul ahzabi kamar rundunu ne daga wato jinsin nan na wato masu wato na jama'u almutahazzibina masu yin tattarkiya alal anbiya bisa annabawa qablaka gabanka wa ulaika wa intananka kad uhiru an rinjaye su uhliku an halakar da su fa kazalika yuhlaku haula haka nan ma za a halakar da wayannan كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد wato kafin wayannan mutanen naka mutanen annabi nuhu da adawa da fa- da mutanen fir'auna da shi fir'auna wato ma- shi fir'auna ma abutun tiraku su ma sun sarefantar da manzanninsu tani su qawmi bi itibaril ma'ana wato da mutanen annabi nuhu da adawa da fir'auna da mutanen shi kuma fir'auna ma abutun tiraku to su ma sun sarefantar da manzanninsu Wannan- Eh, abin da yasa aka ce masa mai tiraku kana yasidu li kulli man yarzamu ilayhi arba'ata awtadi ya zama yana kafa tiraku guda hudu da dukkan wanda ya fushi da shi eh ya shuddu ilayha yadihi wa rijlihi yana daura hannayensa da kafafuwansa a wayannan tirakun wai azibhu kuma sai masa azaba وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب samudawa da mutanen annabi lutu da kuma ma'abuta sarkakiya algizar sarkakiya wahun ƙwamu shu'aibu su ne mutanen annabi shu'aibu alaihi salam ula'ika wancanan ka humul ahzabu su ne jama'u إن كل إلا كذب الرسل فحق إقاب abin da ma'ana ma kullum ba kowanne daga cikin wannan jama'u illa ka zama rusula sai dai ya sarefantar da rusula manzanni li'annahum saboda cewa su idan kazzabu wahid idan suka sarefantar da ɗayan minhum daga manzannin fakar kazzabu jami'ahu haƙiƙa sun sarefantar da dukkan su li'anna da'awatuhum domin kiran manzanni baki ɗayan su wahidatun guda ɗaya ce wa hiya da'awatu tauhidi ita ce wato kira na tauhidi to jayin da suka sarefantar da manzanni to fa haƙƙa iqabi wato sai uquba ta ta wajaba kan su وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من ba
فواق komai waɗannan suke saurare ba ai kafiran maka illa sai haka wai sai dai tsawa kwaya daya ko hiya nafatul qiyamati ita ce wato kusar wato tashin alqiyama tahillu za ta zauka wato tahillu bihim tahillu bihim azaba za ta sauke azaba bihim da su to malaha min fawaqin ita kuma wannan tashin alqiyama ba ta da koma ba ta da makoma ma'ana ba za a juya a ce ba za a yi ta ba ko kuma an zo tashin alqiyama ba za a ce ba za a ba za a ce ba za a koma ma babu malaha min wafa malaha min fawaqin ba ta da rubu'in wato komawa in an haɗe ka kawai an shiga
وقالوا ربنا أجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب an zai suka faɗa lamma na zala fa amma man uce kitabu hu biye ne ne lokacin da wato wannan aya ta saurar ka fa amma man uce kitabu biye ne ne fa saboda haka mai sabon ya tsira sai suka ce rabbana ya ubangijinmu ajillana kitsana ka gaggauta ba mu kitabu a amaliya a amalina littafin ayyukanmu qabla yawmil hisabi kafin ranar hisabi kalu zalika sun faɗi wannan ne istihza'an dan izgili eh an ce Allah ya saukar da wannan aya ba ma mun wuce kitabu hu biyan yinihi fa sabu hasabu hisaban yasira to shi kenan da suka zo suna ta dariya to aha to ai mu ba sai a ba mu yanzu mu ba ma sai an zo ranar ba ya kamata yau a ba mu littafin nan wato izgilanci ne ana izgilanci ehe. sai Allah ta'ala ya ce اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود زليد إنه أواب sai Allah ya ce isbir kai hakuri a bisa abin da suke faɗa ya rasulullahi ka tuna kuma abdana bayan bawan mu shine Dawuda zal aid ma abukin karfi fil ibadati a cikin bauta kana ya su mai yawan ya kasance yana abinta yini wai ya fitar yawan kuma ya ci yini yau in yi azumi gobe sai ya ci wai kuma nisfar laili ya tsaye ya yi tsayuwar dare rabin dare Eh, rabin dare shi kenan ya ta wato na jirgi waya na musudusahu ya bacci sulusun dare sai kuma can waya ku musudusahu sai kuma ya tashi sulusun dare na ƙarshe ya ta ibada innahu awwab shi ne mai yawan komawa ne zuwa ga wato yadda uba abinda ubangiji ya yarda da shi إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي mu والإشراق ne mun hore duwar watsi tare da shi mun hore duwar watsi tare da shi yusabbihina suna yin tasbihi bi tasbihi da tasbihin sa bil ashi a lokacin yamma ai lokacin salatul isha a lokacin sallar isha wal ishraqi a lokacin hudowar rana ai lokacin salatul duha lokacin sallar wadha huwa an tashuqa shamsu shine wato rana ta fito wa yatalaha dawha wato haskanta kuma wato kai nihaya ya tike والطير معشورة كل له أواب mun gode kuma a tsayar tsuntsaye masu shurata ai majmu'atan a wata taruwa ilai zuwa gare shi su tafihu tana yin tasbihi ma hu tare da shi kullum kowanne min aljibal daga zuwa waɗannan watsayar da tsuntsaye wato lahu awwabun masu komawa ne lahu wato zuwa ga da'a ubangiji ai zuwa ga wato biyayya gare shi ai rajawun masu komawa ne ila ta'ati zuwa ga biyayya ga shi dawo da duk tasbihi da yin tasbihi وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب mun karfafa mulkin sa ai kawailahu mun karfafe shi bil haraj da masu gadi wal junudi da sojoji wa kana yarfu ihrabahu fi kulli ladin salatin alf rajulin wato wanda suka kasance wato akwai mutum da to mutum dubu talatin ne suke gadin wato mihrabin sa fi kulli ladin a kowace a kowane dare mutum dubu talatin ne yake gadin sa wa atainahu hikmata mun ba shi hikima shine annubuwata annabta wal isabata da dacewa fil umuri a cikin al'amura ma'ana yana da wato ra'ayi in ya faɗa sai kaga ra'ayin ya dace wa batlan hidari mun ba shi bayani a cikin zance a fahimta ai al bayana bayani ashadi mai warkarwa fi kulli qasmin cikin dukkan abin da aka nufa in yi bayani sai a fahimci abin da yake nufi وهلتيك نبأ الخصم إذ تصوروا المهراب har ma'anar istifhami huna a ta'ajjud ma'anar istifhamin nan shine ban mamaki wata shiriki da kuma wato wato wato wato wata shiriki wato ma'anar istifhami a nan a ta'ajjud wata shiriki wato wato ban mamaki da kuma begantarwa ila istima'i ma ba'da zuwa jin abin da za a faɗa bayan wannan da an faɗi wannan istifhami da zaran an kawo wannan istifhami sai ka ji kana sha'awar ka ji kuma me za a faɗa gaba shin wato labarin masu hukumar nan ya zo maka ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya zo maka in ta sauwarin mihraba yayin da suka haura katangar mihrabin annabi dawuda ai mihrabu dawuda mihrabin dawuda ai masjidahu masallacinsa ai su mun udduhula mun udduhula yayin da aka hana su shiga alaihi gare shi ne da babu ta kofa da shugulihi saboda shagaltarsa bil ibadati da ibada ai wato labarin su kistatun da kistarsu sun zo maka إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فاقم بيننا بالحق ولا تشتت وهدنا إلى سواء الصراط to labarin su ya zo maka da kistarsu in bai zo maka ba to gashi za mu gaya maka izdahalu yayin da suka shiga ala dawuda zuwa ga dawuda sai mu dawuda ya firgita da ganin su sai suka ce da shi kakka ji tsoro mu dai mutum ne ne mu masu husuma shi da wani kaula aka ce fari kani jama'a sai guda biyu zai da duka ma kaula hu wato ta zama an fi sai jama'a sai guda biyu dan ya dace da abin da ya gabace shi min damirin jam'i daga damirin jam'i wakila wani kaula aka ce ya islami mutum biyu ne wa damiru damirin nan wato na zai yi ma'ana huma ma'anarsa dai wato ma'ana huma ake nufi su biyun ake nufi wal khasmu khasmu kuma yutlaqu ala al wahidi ana itlaqin sa ga mutum daya wato wa aksar da mafi yawa daga mutum daya wa huma malakani su malaika biyu ne ja'a sun zo fi surata khasmaini cikin sura wato masu wato husu masu biyu wa qala huma ma zikira wato wato abinda aka ambata shine ya afkulahu ma gare su ala sabilil fardi bisa wato tafarkin wato kaddarawa wato litanjihi wato dawuda wato bisa wato dan su fadakar da dawuda alaihi salam amince tabbata gare shi alama wa qabita abin da ya amku minhu da gare shi wa kana lahu tis'un wa tis'un imra'atun wato mace mace tis'in da tara sai ta kasance gare shi wadannan ba imra'atu shahadin sai ne ma mata wato wani mutum laysa lahu ghayruha shi wannan mutum ba yi da wata banda wannan matan matarsa kwaya daya to shi ke yadda a dawo da ya neme ta wata zama jiha ya aure ta wadda kala jiha ya tare da ita to shi ne sai aka zo don a nuna musu fana abin da ya yi ai mu masu husuma ne shashin mu yayi wato zalunci a bisa shashi to kai hukunci bai na tsakanin bil haƙi da gaskiya wala tu shid ai la tu bil kakkai zalunci wahadi na ka shiryar da mu ila sara ila sara ya sirati zuwa ga wato tabargi matsakaici ai wasu da tsariki tabargi matsakaici ai asawabu katari za ka wato kai mana wato hukunci na katari wanda yake daidai da adalci da abin da kowa ya a cikin mu إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة Oho.
فقال أكفلنيها وألزمني في الخطاب shi kenan zai suka ce ɗaya ce inda ha za ha yi ƙara kenan sai ce wannan ɗan uwana ne aladini yana bisa addini na lahu tis'un wa tis'una al-abin yana da tinkiya ko kuma akuya tis'in da tara yi abaru biha an mar'ati ana ta'dili da tinkiya akan mace ana so a ce mace ana cewa tinkiya in ana son wato a ɓoye abin da ake nufi walila a dusun ni kuma ina da tinkiya wahidatun guda ɗaya faƙala wannan abokin na sai yake da ni a kafin ha ai ka sanya ni in zaman maka wato kafila ha wato mai zamana da rainanta wa azzani sai ya rinjaye ni sai fiɗaɗi a cikin wato wata hayya muna ina faɗa yana faɗa har ya rinjaye ni to shi kenan wa aqarrahu al-akhar ala zalika ɗayan shi kuma ya tabbatar da shi ala zalika bisa wannan abin da ya faɗa to ƙala sun je sai annabi da ya ce ne قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب sai dawo da shi a laƙar zalar maka wallahi in ka dai ya zalunce ka wato da tambayar ta da ya ga wannan tinkiya taka liya dun mahadan ya tara ta ila mai ajiye zuwa da tumakinsa zuwa ga wato wato waɗannan dabbobin nasa tun da kili min alhudul qa'i daga abokan hulɗa wato sha- ba abokan tarayya a wajen hulɗa wato shafin sai na wato zalunci ga shafi sai dai kawai wanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari su kuma kaɗan ne ma ƙwarai da gaske ma risa shi da zillatu fitsalar malakani wannan mala'iku guda biyu da suka zo suka zo a sufan mutane suka yi wannan ɗaya ya wannan ƙara to sai suka ce suna masu hawa sama sa'idani suna masu hawa sama fi surati ma a cikin surarsu wato suna masu hawa ila sama zuwa ga sama sai suka ce a tabarrajul ala nafsi mutum ya yi hukunci akan kansa to fasalna baha dawudu sai annabi dauda ya faɗaka da abin da suke yi ƙara ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa zanna dawudu sai annabi dauda ya ta kankanta cewa annama fitan lahu kada dai dai mu mun jarrabe shi ai auqanahu mun afkar da shi bi cikin jarraba ai bal yakin jarraba bi mahabbati da san su tilkal mar'ata wa jaranka wato mace fastaghfar sai ni mu gafara rabbuhu ubangijinsa wa kharra yasrniya raki'an ai kazin yana wato sujada wato wa anaba ya mai da wato lamarin su zuwa ga Allah
عن سيدي علي الحراجي شخص جاني رضي الله عنه to sai dai Ali Harazmi ya tambayi shi tijani Allah ya jaza shi هذه القبيلة an hajiyar qadiyatu ne
ما to ma هذه ما hajiyar qadiyatu ne wannan qadiya هذه التي تقول الإسرائيليات wato wannan ne wato wata ake ce mata Isra'iliyoyi قال الشيخ رضي الله عنه shi tijani Allah ya jaza shi yake إن ذلك كله كذب duk wannan abin da aka faɗa wato ƙarya ne domin yadda ake samu ake daski kwanakin bayan mun magana hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu an yi daski an faɗi abubuwa wanda ba shi aka faɗa ba eh to haka ma wato cikin wato littattafan tafsiri Qur'ani ne Allah ya kiyaye shi da ma ya ce zai- Allah ya ce zai kare kayan ba wanda ya ce ya masa daski a nassin Qur'ani amma a wajen sharhi wato ga daske da za a iya suso abin da ba shi aka faɗa ba kuma yanzu ma muna gani duk masu sawi irin na na yanzu akwai guraren da aka shafe wasu abubuwa kuma an shafe wa gashi ƙararrar za su zo gurin amma an ɗauke rubutun saboda ba a so al'umma wato su karanta wannan abu tunda ba haka ake yi duk inda aka yi maganar wahabiyanci za ka ga sun sun sun ja saboda daski eh to mu je نعم لا أصل له la asala lahu babu asali ga wannan hikayar
قال fa qala tashu ya ne ce نعم لما ظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه to saboda mai annabi dawo da yadda cewa mun mun jar- mun jarabe shi shi ne ne mu gafara ubangijinsa
قال Allah ya ce الحمد لله تبارك وتعالى ahalin Allah tabaraka wa ta'ala حالتهم دائما wannan shi ne halin su a a dawamu koyaushe ويستغفرون الله da'iman suna cikin wato ne gaf- neman gafarar Allah تعبدا da wato yin ibada قال علي الحرامي sai ji Ali Harazmi ya ce ولكن الله تعالى sai da cewa Allah kala ya ce غفرنا له ذلك mun masa gafarar zalika wannan لولا أن هنالك ذنبا ba don ba don wato akwai zunubi ba wato masa gafara da bai nemi gafara ba وما قال القرآن إنه غفر له amma qur'ani bai ce innahu ce aji ubangiji gafara lahu ya masa gafara ba هذا الذي gufira lahu to ila wa ila wanda aka yi wa gafarar هو صالح للتعلم wato shine wato ingantacce litta'alluf dan neman sani قال له شخص جاني sai shi wata jani ce da shi
هل حضرة الله تبارك ahalin hadara Allah ta'ala المقرب al-muqarrabuna ababan wato kusantarwa ليسوس ba غيره su zama kamar wasunsu ba صلاة الأبرار domin kyawawan aiki na wato wato mutane na gari سيئة المقرب wato gama garin mutane aikinsu kyakkyawa to zai zama wato laifi ne ga wato makusanta الذي يعمله الرجل البر الصالح abinda wato mutum nagari mai masu nagari mutumin kirki zai aikata تكون قربة da kurbatan zai zama wato kusanci في حيث kuma ya zama hasana da haƙƙinsa يفعله المقرب عند inda الله Allah wato wato shi wato abun kusantarwa a wajen Allah zai aikata shi ويحسبه سيئة wato sai kuma yanzu sai shi mummuna ne تعالى fakara sai ya ce ومثال ذلك misalin wannan أن مريدا cewa akwai wace cewa annan ba annan cewa muridi كان أن مريدا كان يشير مع شيخ ya zama yana tafiya tare da wato shehin zama sanin Allah في a فلاة cikin daji أفر من الأرض wato fako daga ƙasa لا يكونها أحد ba wanda yake zaune a wannan dajin فأثار قدم الشيخ حبة من داخل الأرض wato sai kafar shehi ta su- ta tono wato kwaya daga cikin ƙasar فأخذها المريد sai muridin ya ɗauke ta أكلها ya cinye ta فجره الشيخ sai shehu ya masa tsawa أحملك على هذا me ya ɗauke da cikin wato wannan wato abin da ka aikata كل حبة ليست لك ka ci ƙwaya ba taka ba لا تألمني baka san daga ina take ba فأكذبه على هذه sai ya zama ya ya zabtar da shi a bisa wannan abin da ya yi تعالى Allah ya ce ولو كان مسلم صالح da ya kasance musulmi ne ba musulmi ne na gari kawai حبة في الأرض ya ga ƙwaya a ƙasa a متبذلة bar wato jefarwa نرى أن أكلها قربة zai ga cewa cinta wato ibada ne يريد فعل هذا حسنة wato muridi ya aikata wannan wato ya zama kamar hasara ne a wurinsa والعارف زجر يذكره wato shi kuma masanin Allah yana masa tsawa أنه من yana hana shi ne daga misalin irin wannan قال هذا مثل داود yace to wannan shine misalin Dawud alaihi salam الأنبياء مأكومون wato annabawa ma'asumai ne ba sa laifi مثل الأنبياء wato isma wato kiyayewa ga laifi ta annabawa ce حفظ للأولياء wato hiblu kuma na waliyai ne والفرق بين الإسمة والحفظ wato bambanci tsakanin isma da hibzu أن المعصوم cewa shi wato ma'asumi wanda yake ma'asumi annabi kenan ko manzo عاجز عن shi المخالفة gajiyayye ne ga yin muhal ba ma zai iya yin wato saban ba عجزا ذاتيا wato gajiyawa a zatin sama ba zai iya ba لا يعجز الإنسان عن السيران kamar yadda mutum yake gajiya ga wurin tashi sama yanzu mutum zai iya tashi sama a cikin iska لا تدور ba zai samu ikon tashi ba sai tsuntsu هذا قبل النبوة وبعدها wannan ka- kafin annabta ma da bayanta فعل هذا a bisa wannan ne وليس أرى أدم من الأنبياء wanda ya tuhumi shi ɗaya daga annabawa مجلة da wata wato zamiya أو مخالفة ko kuma da wani saɓani wato da wato saɓa wa shari'a su giran- su giratan ƙarama أو كبيرة ko babba قد كفر wannan ya kafirta لأنه لم يعتقد حكمة الأنبياء domin wanda ji ya haka bai kudurci isma annabawa ba bai yarda wato ma'asumai ba ne
والولي محبوب من shi mun zambi wali kuma abin kiyayewa ne daga shi mun zambi لا من وقوف فيه ba wato ba- ba abin kiyayewa ba ne ga biran afkawa cikin laifin شؤم الذنب wato shi umin wato laifi وتلك shine bushewar zuciya عن الله da kauna alkhairi ga buran Allah subhanahu wa ta'ala يؤثر سورة الذلة والمواضع لله تبارك وتعالى wato mummunan aikin da yake gadar da wato wato kaskanci da kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala انتحارا da karyewar zuciya خير من داء ya fi min da'atin daga wato da'a bin Allah suratu takabburan da take gadar da girman kai الإثبات da ganin buwaya da kuma girman kai ne وهم على كل حال su dai a bisa kowane hali تقوى في تقوى wato wato bushewar zuciya ba za ta afku a cikin su ba كبار wala girman kai ولا إجرام على الهوى wala kau da kai ga wurin halara كل حسنة سورة سورة استبارا wato dukkan hasana da take wato gadar da wato girman kai هي معصية su ta zama sabo كل مخالفة توجب ذلا dukkan saba wa ubangiji da take wajabtar da wato kankan da kai انتحارا da karyewar zuciya da ورجوعا إلى الله komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala هي خير to wannan ita ta fi alheri tun da ta sa ka kankan da kai Mm.
وداود لما حكم في هذه المسألة annabi dawo da yayin da ya hukunci a wannan wato kabiya لم يستمع لكلام الخصم bai saurari zancen wato wannan abokin husuma ba ويسأل أن هذه فتنة sai ta zanzanci cewa wannan fitina ce له تعجل في الحكم shi kuma ya yi gaggawa cikin hukunci سببه أنهم فاجأه في المهراج sababu sababin za أنهم cewa su فاجأه في المهراج haja uhu sun masa dimbin ne ya a wajen wannan masallacin nasa
في حالة a cikin غير معروفة hali wanda yake ba abin sabawa ba لما أبرم الإنسان yayin da ya zartar da hukunci غفر الله تبارك zai nemi gafara Allah ta baraka wa ta'ala Allah kuma ya masa gafara ba bisa aikin ba wancan abin da aka faɗa ba eh kubutacce ne ga bara wannan domin ma'asumi ne Allah ce da annaba da manzanni ma'asumai ne to idan ku haka har ta faru to ya kuma zancen da Allah ya ba akwai dasti da ba ana yin dasti kamar da muka faɗa alhamdulillah
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب mun gaba mun gafarta masa zalika wannan wa inna lahu wato shi yana da kusanci a wajen mu ai ziyaratu khairin karin alkhairi fi dunya a duniya da kuma kyakkyawan makoma a lahira يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاقم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب to ya kai dawo da mu neman sanya ka halifa a bayan ƙasa eh tudabbiru amran nas kana gurguje lamarin mutane to kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya kakka bi son zuciya sai wato son zuciya sai idarzar da kai gaban wato tafarkin Allah ai an da layin ga mutum dalilai addalatu ne shi yawa ala ta yiji duka kada ta ji kaga wanda suke wato wato suke bacewa gaban tafarkin Allah an imani gaban imani billahi da Allah azaba mai tsanani ta tabbata gare su limaninsu saboda mantawarsu da suke yawan hisabu ranar hisabi almurattabu alaihim tarkuhum al-iman najeranta wato gurin imani wato alaihi a kansa walau ai tsanu bi yawm al-hisab la sun sakankance da ranar hisabi la amanu la sun imani fi dunya a duniya وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ba mu halarci sama ba mu halarci sama ba da ƙasa da abin da yake tsakanin su ba mu halarci su ba da dan wasa zalika wancanan ka ayi halitta abin da aka ambata din nan la da in ba dan wani abu bane wato ba dan wani abu ba wato halittar su ba dan wani abu ba to wannan shine fa zannul ladina kafaru shine zaton wanda suka kafirce min ahli makka da mutane daga mutanen makka to fa wailu wannan waji ne a cikin jahannama wato tsananin azaba ya tabbata ga wanda suka kafirce wato azaba ko mai tsanani ne na daga wuta ita ce ta tabbata ga su kafirai أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار Sun ma sanya ma sanya waɗanda suka yi imani suka kuma aikata wato ayyuka na gari kamar mabannata a fil ardi a bayan ƙasa ko kuma za mu sanya masu tsoron Allah kalfu jari kamar wanda suke fajirai nazara ta soka ne lamma qamu qalu kufaru makka ta yayin da kafiran makka wato suka faɗa limin na gaune suka ce inna nuda mu dai za a ba mu a ranar lahira misalin abin da wato za a ba ku wa amdin nan ma'anar ta hamzatul inkar hamzatul inkari كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب wato kitabun din labari ne muka da ma'azuzi ai ha za kitabun wannan littafi ne da muka saukar da shi gare ka kuma abin yi wa albarka eh liyadabbaru asluhu liyatadabbaru ne uzma kitab bizali dan su bibi ayoyin sa eh ayyan zuru su duba bi ma'ani har cikin ma'anonin da fa yi mun su imani wanda ya tazakkara ulul albab dan ma'abuta hankali su wa'azku wato da abin da yake cikin sa ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب mun ba wa Sulaimana mun ba wa Dawud da Sulaimana ibnahu ɗansa ni'mal abdu madan nan bawa shi Sulaiman innahu awwab shi mai yawan komawa ne zuwa ga ubangiji ai raja'u mai komawa ne fi tazbihi cikin tazbihi wa zikiri da ambu da zikiri fi jami'il awqat cikin dukkan wakatai إذ أرد عليه بالعشي السافنات الجياد yayin da aka bijiran masa bil asiyi wato da yamma huwa ma ba da zawali shine bayan zawali aka bijiran masa aka yi masa faridin as-sajinati ai alkhairul dawaki ai jam'u sajinati shi sajinatu wa hiya alqa'imatu shine wato doki mai tsayawa ala salatin bisa kafa uku wa iqamatul uhra ya da ta hudun ala tarafin khafir a gefen kofatansa wa huwa min safana yasuru yasunu kenan sufunan ai aljiyadu jam'u jawabi ne shi jiyadu jam'i ne na jawabi jawabi in garman doki wa huwa sabiq shine mai tserewa almana ma'ana dai annaha cewa shi jawadu yanzu su ifat in aka ce tsaya aka jalin zami to saka na sai ta nuna kawai sai ta tsaya inda aka jalin zami wa in raka da in aka kinkime ta ma'ana aka doke ta ta gudu to sama karfe ta tsere wa kanat alfa farasin ta zama dai doki ne guda biyu urdat aka bujirar da su wannan dawakan alaihi gare shi ba da an sallar zuhur bayan ya sallaci azhar li iradatihi al-jihad alaiha wato al-aduwa dan yana nufin yaje yaki abokan gaba alaiha akanta to fa inda bulugul ardi min hadi ummatin wa ya to yayin da bujirar da dawakan ya kai 900 ana wato fare da su ana bujirar musu su yana gani yayin da aka kai 900 to garabatu shamsu sai rana ta fadi walam yakun sallar asara shi kuma ya bai kasance ya sarra ya kasance bai sallaci wato sallar la'asar ba to faga kan mace bakin ciki da bai sallar la'asar ba to shine sai ce duk a dawo da su a yanke su shine duk aka soke da wasan فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب وقال سيدي إني لني أردت لا يلبن حب الخير صنع الخير آية الخير الخير شنو الخير دلوقتي an zikir rabi gaban wato ambaton ubangiji na aiki latul asr sallar asr hatta tawaratu shams har dai rana wato ta koyi bil hijabi da shamaki ai istatara ta koya bi ma yahjuha da abin da yake tsare ta an al-absar gaban maganai ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق sai ku dawo da ita alayya gare ya ayar khalal dawakin al-ma'ruda ta babbar jira wa farar duha sai suka dawo da ita fadda shi sai ya hadu masahan yana mai dukanta yana mai saran da bai sai da takobi da suki a bakin jamu ai jan usakin kenan a bakin jamun ta wal anaka da wuyayanta ai zaba ya yanka ta ko qata arjulha ya yanka kafafuwan ta ruban dan wato yin ibada ila Allah zuwa ga Allah ta'ala haisu istagala yayin da ya shagala bi hada ita annu salatu gaban sallah wasu saddaka bi lahmiha yayin sarka da namanta fa awwadahu Allah ta'ala khairan minha sai Allah ya musanya masa mafi alheri daga wannan dawakin wa asra'a ko mafi gaggawa wa hiya rihu ita ce iska ta jiri tana gudana bi amrihi da umarnin sa kaifa sha'a duk yadda ya so domin a wannan addinin Allah Sulaiman doki ba haram bane ana cin doki Mhm.
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب wallahi hakika mun jarrabi Sulaiman ai ibtalainahu mun jarrabe shi da salbu mulki da wato sun ce mulkin sa ko zalika wannan kuma ya faru ne bisu da wuji imra'atan da auren sa wato imra'atan wata mata wato hawaha da yake santa ya so ta sai aure ta wa kanat ta abu da sallama ta zama ita kuma tana bauta wato gunki bilaliya a cikin gidansa min gairi ilimi ba tare da ya sani ba wa kana mulku mulkin Sulaiman kuma ya kasance fi khatimi cikin wato zoban sa to shikenan fa na za'u sai ya cire zoben warakan wani lokaci inda iratun halal yayin yana nufin shiga ban daki ko wanda a wuri ajiye shi inda imra'atun an wajen wata mace almusammat wadda ake ambata ta bil amina sunanta amina ala adati bisa al'ada in zai shiga ban daki sai cire ba ita amina eh to shikenan ba ja hajin niyo sai wani aljini ya zo fitar da Suleiman a cikin sunan Suleiman fa akhadahu sai wato sai sai ka wannan wato zoban a wajenta wato ita matarsa ce ta zama tana bauta wa gumaka tana bauta wa ginginki ubanta ne ya rasu da babanta ya rasu sai ta sa aka yi masa su aka yi masa sura irin ta babanta wajen ta rika tuna shi da annabi Suleiman ya aure ta ta shiga ta tafi da wannan gunkin na baban nata to shikenan tana gida annabi Sulaiman sai take bauta wannan gunkin to shikenan annabi Sulaiman bai sani ba to shikenan sai aka nufi ai masa rarauka da wannan abin da yake faruwa ba tare da ya sani ba to dama mulkin in ya sa zobe to mulki shikenan yana da in ya cire zobe to mulkin kuma ya bar shi to shikenan to in zai shiga man daki ba ya shiga da zobe akwai wata aminan aminiya wato amintacciyar wato hadimarsa aminatu abun ta yake ajiye zoba shikenan ya zo zai shiga ban daki ya cire zobe sai ba wa aminu to da Allah ya nufi jarrabarsa bayan shi annabi Sulaiman ya shiga ban daki sai wato wani aljanni ya zo sura su ɗaya da annabi Sulaiman sai zo sai ya ce ina zobe sai aminu ta bashi yana tana bashi zobe yana sa zobe sai mulki kuma ya hau kansa shikenan barori da hadimai da bayi da dogare kawai aka zo aka yayyaɗe shi sai aka tafi fada shikenan da aka tafi fada fada to dama duk wanda ya ganshi ya ga Suleiman shikenan ya je zauna fada shikenan fada ta zauna hakimai suka kewaye kawai abin da aka samu sabani sai dai mutanen fada suna ganin mulki ba fa irin na Suleiman ba ya kuma ya samu sarki to shikenan shi kuma annabi Suleiman yana cikin man daki da ya fito sai ce ina aminatu sai ta ce waye kai sai ce ni ne Suleiman ta ce to kai ba kai Suleiman ba ina maka shara kai maza ka fita daga gidan nan ka a zo a kama ka ka shigo gidan sarki Suleiman maza ka fita na zo ne na zobe zobe mulki Suleiman ya zaɓi zoben sa eh shikenan da ya ta ga yana jayayya sai ta ci kule ka ga ke leda sai ga aljini akan kujerarsa da fadawa da hakimai da an ce wani ana mulki shikenan sai kuma ya koma ga Allah ya tashi sai ya tafi gefen ruwa kuma ya tafi can ruwa yana ibada kuma yana taimakawa masu tuɗin kifi idan an yi tutsin kifi abinda aka ya taimaka musu in aka gama yamma ta yi a bashi lada to aka bashi ladan kifi da ba za a bashi ba kuɗi ba sai ya gasa wanda zai gasa a ci wanda kuma ya saura sai dan sayar ya samu dan abin da zai samu ruwa ya sha to haka ya zauna yake yi sai da ya kwan arba'in adadin kwanan wato bautar matarsa da ta riƙe ta wannan gunkin to shi kenan to ran nan da su mutanen fada sai ana ta tsegumi cewa me ya samu Suleiman a hukunci kaza da ba haka yake ba eh ko kuma a waje kaza in za a yi kaza ba haka yake ba ya kuma me ya faru yake kaza to duk an kasa tunkarar Suleiman ai masa magana kuma amma ba su san cewa wannan aljannin ba ne shi kenan sai da Annabi Suleiman ya tanje ruwa yana ta ibada yana ta bauta yana ta tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kenan ko kisa ce doguwa dai amma a take muke yin ta shi kenan ran nan da yamma da kwana 40 ya cika to shi kenan aka yi su masu in kiji suka yi su in kiji yawa to shi kuma wannan aljani da ya hau kan abin nan kujerar Suleiman to da abubuwa suka fara yawa sai ga fara a gane shi to ta zan lalata aljani shi kenan kawai ya shi kai ni na gaji da wannan shashen ki kawai sai su zoben Suleiman sai jefa cikin kogi kawai sai ya rika ma gabansa to da ya rika ga gabansa ana ta neman ina Suleiman ba a ga Suleiman ba shi aljin ya riga ya cire zobe yana cire zobe shi kenan ya koma yanayinsa to shi kuma da ya jefa wannan zobe a cikin kogi sai wani kifi sai ya haɗe zobe to da masu su Suleiman ya taimaka wa masu su daga masu suka kwaso kifi sai suka ba shi ladansa da kifi to yana feɗe kifaye a cikin kifayen da aka ba shi akwai wanda ya haɗe wannan zobe yana kesa cikin kifi sai ga zobensa shi ke ya ɗan zo da ya godiya ga Allah to amma bai sa ba a lokacin dan yana sawa a to kuma na manta a can akwai wata tsohuwa akwai wata tsohuwa wacce ta rika taimaka masa idan ya gama yana zuwa tsoron ta kwana kuma in ma wani ya kasa yin wani abu na ko gashin kifi ko waye daidai tana taimaka masa shi kenan sai bayan ya gama ya ɗau kifi ya kai mata ya ɗau wanda ya gasa ya ci ya ɗau wannan zobe ya sa a aljihunsa to da ya gama komai sai je ya yi wanka ya yi nafila ya godiya ga Allah sai zo sai ya same ta rage da ita shi to ni fa tafiya kuma ta same ni zan tafi ina ba kai sai ce ai ni ne Suleiman wani Suleiman kai ne Suleiman kake nan kake kawo jini shi a shi ne Suleiman zuwa ne dan wani abu ne kuma lokaci ya cika kuma zan tafi da shi ta dama ya yi wankansa ya yi sallah ya kuma yana ɗaukar zobe yana sawa sai algaita rarararara sai wannan su sai dogarai nan da nan gidan tsohuwa ya cika da waje mutane sai su gaskiya ne a jisun lemani ne shi kenan sai annabi su lemani ya koma kan gadonsa na mulki su da ya koma sai sa aljanu ya sa aka ci aje a nemo wannan aljanu shi ne aka je aka nemo shi aka hukunta shi aka je aka sa shi a batta da aka sa shi a batta aka je aka jefa shi ruwa cikin wani kifi to aka yi aka yi masa kurkuku a cikin barta kuma a cikin karkashin ruwa cikin wani kifi can aka je aka tsare shi to kisa dai a takaice kenan amma tana duba mai son ta kisa da tafsiri a nemi kasar ɗin ce tana nan ku tafsiri sai ya yi ta tafsiri sosai قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب to shi ke nan wa'an ƙaila ala kursi mun jefa wato da suka wani jikin abu da wato kujerarsa huwa zalikar jini shi ne wannan aljanin wa huwa saharu shi ne saharu an gairu ko kuma wani saharu jalasa ya zauna ala kursi suleiman a kan kujerar mulkin suleiman wa a kafa alaihi tsairu tun da ya suka zo suka wato guje shi wa gairu ha da waninta fakarar da suleiman sai suleiman ya fito fi gaira hayati a wannan kamanninsa fara'ahu sai ganshi ala kursi yi bisa gadonsa na mulki wa qala lin nas sai ce da mutane ana sulaiman ne fa sulaiman ba wancan ba fa an karu sai suka inkari za kai ba kai ne sulaiman ba to sun mana anaba sai raja sulaiman sai sulaiman ya koma kuma wato ga Allah yana ta wato tuba har da ya koma ila mulki zuwa ga mulkin sa ba da ayyamin bayan kwanuka da an wasala ila al-khatam wato shine wato yayi ta zuwa ga wannan zoban falabi sahu ya daura shi wajen lata ala kursiyi ya zauna a kan gadonsa na mulki kala sai ce rabbi ya ubangiji ka gafarta mu ka ba ni kuma mulki wanda la ya kuni ba zai kasance ba da adin ga wani ɗaya bayana ai suwa ya wani na ga to na hau na hau kuma ya ji min ba da ai su wallahi eh eh naka dan ne kai ubangiji ai alwahab ne yawan wato baiwa فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب sai muka hore masa iska ta jiri tana gudana bi amrihi da wato umarninsa ruha an ai lainatin mai taushi haisu asab duk inda arada ya nufi والشياطين كل بناء وغواص muka hore masa ma shaidanu kowanne daga cikin su wato magina ya yabni al'amniyatar ajibata shaidanin suna wato gina gine-gine masu ban mamaki wagawasin da masu wato nutso cikin ruwa filbari a cikin kogi yasta hujjin lu'ulu'a suna fito da lu'ulu'u wato da marjani wato duk sai su- duk abin da ke so sai su sai musu umarni kawai sai su shiga sai su yi وآخرين مقرنين في da الأسفار wasu ma aljanun minhum daga cikin su muqarrarina muqarranina ababan gwamawa masjudina ababan daurewa fil asbat cikin mar- maruruwa a alquyudi wato mari yujma'u il- yujma'u bi jam'i bi jam'i aydihim da taro hannayensu ila alaqin zuwa ga wato wuyayensu wa qulna lahu sai muka ce da shi haza هذا عطاؤنا فمن وامسك بغير sai حساب muka ce da shi wannan ita ce baiwar mu da muka yi ma famulun ai ka bayar minhu daga rashin man shi ka wanda duka zo ka bayar shi ka bashi ka bashi awam to ko kuma ka rike ma anan ilahi gaban bayarwa bigayar hisabi ba tare da wani hisabi ba alaika akan ka bi zalika bi zalika cikin wannan وإن له عندنا لزلفى وحسن ma'ab مآب wa inda lahu wa inda lahu inna wallahi kusanci ya tabbata gare shi a- inda na a wajen mu da kuma kyakkyawan makoma ta kaddama misluhu واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنسب وعذاب wato ka tuna wato abdana bawan mu ayyuba shine ayyuba yayin da wato ya kira ubangijinsa yace yace yace anni ai bi an yi cewa ni wato shedani shedan ya shafe ni nuzun da zurrin da cuta ko azabin da alamin radadi wanda saba zalika ya dangana wannan ila shedan zuwa ga shedan wa an wa in kanat al ashya'u ko da dai abubuwa sun kasance kullu ha baki ɗayan ta min Allah daga Allah take to wannan an dangana ta ga shedan ne ta adduban dan ladabi ma hu tare da Allah tabaraka wa ta'ala wa qila lahu shi aka ce shi urkud urkud
bi rijlik هذا مغتسل بارد وشراب urkur kai bugu wato kai bugu ma'ana wato ka bigi ƙasa wato ka bigi wato ƙasa da kafarka fadda raba sai bigi ƙasar wato falaba at ainu ma in sai wato marmaran ruwa ya bubbugo wato daga cikin ƙasar fakila sai aka ce hada muku takalun wannan abin yin wanka ne ai ma ruwa kar ta fili da za ka yi wanka bihi da shi barin mai sanyi wa sharabun da kuma sha ta shirabu za ka samu hin gare shi to shi kenan fakta sana sai wankan wa shariba ya ja fazahaba anhu kullu da'in dukkan wata cutar da take tare da shi sai ta tafi wata ta kasance kana kana jibadi ta kasance a cikin sa ne wa zahiri da wato wato da bayan sa wato cikin sa da bayan sa duk wata cuta da take cikin sa ko take bayan sa yana kan wannan ruwan yayin wankan shi kenan sai ta tafi ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر لأولي الألباب sai muka ba shi iyalinsa da misalinsu tare da su ai a hayar lahul human mata Allah ya raya masa wanda su suka mutu ne a wulaji daga ayansa kuma wa razaka hu mislahu ya arzuta shi kamar su eh, dan rahama da ni'ima ne na daga wajen mu ji ubangiji wa zikra ai zatan da wa'azi da ulul albab da ma'abuta wato hankula وخذ بيدك ذكسا فاضرب به ولا تهنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب shi kenan karki wato dankin wato dankin wato ciyawa kai hu mutum ne haji ne dankin da ciyawa to karke shi fa drip ta duka da shi da shi ka doki zoge ka matarka wato yaran ida cewa wato da yadir bana zai doke ta wato bulala to wato duka dari wato wato zai doke ta wato mai aka darbatu duka wato dari eh saboda ta yi jinkiri a lagos ya umarni ya mata umarni ta masa wani abu sai zama ta yi jinkiri ba ta yi akan lokaci yadda yake so ba a wata rana shi ban yi to la ta hanas wato kakkai jinki a rantsuwar ta ta sarki dalbiya da barin wato dukan nata shi ke nan fa'a sanin da aka uzu sai ya yi wato itace guda ɗari min al-inshiri na daga tsaure awo gairi ko wani safar da raba sai ya doke ta jiji da shi darbatan dukawa ya kusan guda ɗaya wato inna wajannahu wajen mun zame shi saburan mai hakuri ba dallan bawa annabi ayyuba innahu awwabun shine yawan komawa ne ila Allah ta'ala ga Allah ta'ala واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار to ka tuna ma bayin mu Ibrahim da Ishaq da Yaquba ma abuta wato karfi a cikin ibada wal absar da basira fi duniya a cikin duniya wa fi qira'atin abdana wa ibrahim bayanin lahu wa babaduhu adfu ala abdala wa tu abdala din kenan kur abdala ba ibadala ba wata wata kira inna akhlasnahu إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار inna akhlasnahu mu dai wato mun karkar da su bi khalisatu da wato kakkiya hiya ita ce zikirar dari shine wato tun addarul akhir zikirar lahira ai wato zikirha suna ta wal amala da yin aiki laha domin ta وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار su dai a wajen mu wallahi suna da cikin zababbu kuma al-akhyar zababbu dai jam'u khairun bi tasjili jam'u khayrin kenan wa ko bi tasjili bi shadda
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار Eh, ka tuna kuma ko ka tuna ko ka ambaci Isma'ila wanda sa da Allah ya san huwa nabiyyin shi annabi ne wallahi za a yi sallamin nan za a yi dace wazal kibli kama wato ambaci zal kibli wa ku zuba amma shi zal kibli an yi sabani shi nabi wata cikin annabtarsa ila aka ce ka fara ne aka nabi ya yi rainin wato annabi ɗari su faru da suka gudu ilai zuwa ga shi ne da ƙasar da lantuka kowa za a kashe shi sai ya gudu ya je wajensa sai ya ajiye shi wa kullum kowanne kowanne daga cikin su min al-akhyari yana daga cikin wato zababbu هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب haza wannan zikirun an mutu ne lahum gare su bis sana'i da yabo aljamil wanda yake kyakkyawa huna anan wa inna lil muttaqina la husn wallahi kyakkyawan makoma ta tabbata ga masu tsoron Allah al'amiri da masu aiki جنات عدن مفتحة لهم الأبواب kyakkyawan makoman ita ce aljannar zama eh aljanna wato ita ce aljannar zama ai badrun badri au arhu bayan da husn ma'ab kenan mufattahatan lahum al-abwa ababbubuɗe kofofi lahum gare su min hada wato aljannar متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب suna masu kishin gida fiha a cikin wato aljannar alal araiki akan gadaje yaduna suna kira fiha a cikin aljannar fakihatu a kawo musu abubuwan marmari kasiratun masu yawa ko sharabin da abin sha alhamdulillah alhamdulillah taimakon makafin Allah ya taimake sa Amin.
yau da wasu insha Allah ya taimake sa Allah ya sa adalci cikin Amin.
sa lafiya ma Allah ya ba su lafiya Amin.
Allah ya inganta su tsaron mai jan maji Allah ya gara wasu Amin.
lafiya karanta wa Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu lafiya din da musulmi suke a duniya Allah ya taimake su Amin.
to su azzalimai Allah ya mana magani tsaron ma Allah ya shirye su Allah Amin.
ya sa cikin zuciya su ne wajen da Allah ya wasu Amin.
Allah ya ko mu addu'a Allah ya musu ba su abin da ya mana fannin ya Allah ya mana magani Amin.
Yau da yau ne suka ma Allah ya mana magani fata su za su za su فاتحة صلاة الفاتح
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة والخاتمة فاتحة